ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da shida ne daga aya ta dari da sittin da biyu zuwa dari da sittin da uku daga zuyina lillazi na kafarun hayatun duniya har zuwa faɗin allah am hasibtum an tada kulun janna da aka yau ba mu tashi aya ta dari da dari biyu da sha biyar kenan mun yi ta 211 jiya ko 11 zuwa 214 za mu tashi yau 215 ya tsalu na kama da yi zuwa Allah mu ɗauke sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ما شاء الله kafin fassara wannan aya ayoyin da muka karanta jiya sun yi da lalazina kafarun hayatun duniya wa ya tsakaruna min lalazina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وكما كان الناس أمة واحدة da an hasibi wannan kusan wajen kokarin fito da ma'anoninsu lokacinmu ya ƙarin jiya gaba daya wayannan ayoyi suna ɗauke da darussa kamar haka wato darasi na farko da aya ta farko take karantar da mu shi wato zarmewa wajen san duniya zarmiya wajen san duniya da mantawa da lahira wannan wata sifa ce daga sifofin kafirai zarmewa wajen san duniya da kuma mantawa da lahira to duk wanda ya siffanci da wannan siffa ya siffanci da siffa cikin siffofin kafirai shi yasa Allah ya ce su gina lil ladina kafaru al hayatu dunya kawai duniya ita kawai suke kallo ita suke hidimtawa ita suke karar da lokacin su da rayuwar su wajen neman ta game da lahira zaka same su empty ba su da wani shiri ko wani tsinsin kwabo da suka yi wa lahira dan ba su yarda da ita ba shi yasa ba wani tanadi da suka yi mata amma duk mumini to ba za ka same shi yana zarrabewa wajen son duniya ya manta da lafiya wannan yana daga cikin darasin da muka koya a waɗannan ayoyi daga cikin darasin da muka koya wato ayar tana nuna mana ko da yaushe kafirai suna cikin yi wa muminai izgiri ne kullum in ka zamto mumini to kai ba gida ce kullum in ka zama mai riko da addini kai dan kawai kai mai tsatsauran ra'ayi ne kai baka waye ba kai baka fahimci rayuwa ba ana ana era ta 2000 kaza kana magana shekara dubu kaza da ta wuce ka zama kamar wani outdated kai not updated to ko da yaushe za a ga kafirai a haka suke yi wa kallon da suke wa mu'minai ke mun kiyarda mu lalace mu zama yan duniya zalla irin su shi yasa a kullum ana ɗaukar mu a cikin wato duniyar gidadawa da haka ko da yaushe za a ga kafirai cikin yi wa mu'minai isgilanci suke da kuma ba wannan kuma su ba su ce innal ladina ajrahu kanu min alladhina amanu yadhhabun wa idha maru bihim yataghamadun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين على مدوه في سركيتي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allah ya ce mu'minai su kwantar da hankalinsu akwai ranar da za su rama wannan gidadancin da ake kallon su akwai ran da za su su kafiran za su gane su ne ainihin gidadawa dariya da suka dinga yawan muminai ta izgilanci to akwai ranar da muminai za su ramu Allah ta'ala ya faɗi wannan ramuwa wadda muminai za su yi game da cin zarafinsu da cin mutuncinsu da cin fuska da ake musu game da kafirai Allah ta'ala ya ce su kwantar da hankalinsu akwai ranar da za su rama ranar tashin alkiyama suna kan karaga ta iko da mulki a gidan aljanna suna kallon irin abin da Allah ya shirya musu a cikin aljanna Allah ta'ala ce fa yawmal ladina amanu min al-kufari yadhaku yau rana ce da mu'mine za su rama irin dariya ta izgilanci da kafirai suka dinga musu sannan yin ba'a da izgilanci ga masu riko da addini wannan sifa ce daga cikin sufofin kafirai wannan yana daga cikin abin da muka koya cikin wannan aya yi wa wata sufa cikin sufofin addini ko yi wa wani mai riko da addini ba'a da izgilanci wannan ɗaya ce daga cikin sufan kafirai ko a aibata shi saboda gemunsa ko a aibata ta saboda tana sa hijabi ko a aibata mutum saboda kyakkyawar rukunsa da addini wannan sufa ce daga cikin sufofin ainihin wato kafirai sannan Allah madaukakin sarki ya gaya wa ya cewa za su kasance cikin darajoji maɗaukaka cikin girmamawa cikin martabawa da darajantawa ranar tashin alkiyama a lokacin da su kuma kafiran suke cikin wulakanci suke cikin kaskanci suke cikin nadama suke cikin bakin ciki daga cikin abin da muka koya cikin waɗannan ayoyi musamman a aya ta biyu kana da su fatil wahida har zuwa ƙarshe ayar tana kunshe da ni'ima mafi girma da Allah ta'ala yi wa mutane ita ce aiko manzanni babu wata ni'ima da Allah ta'ala yi wa mutane fiye da aiko annabawa da manzanni domin ba dan annabawan nan da manzanni ba da ba za ka gane ina ce alƙibla ba dan aiko annabawan nan da manzanni ba ba za ka gane hanyar Allah madaukakin sarki ba ba dan annabawa da manzanni ba ba za ka san hanyar da za ta kai ka aljanna ba ba kuma za ka san wace hanya ce za ta kai ka gidan wuta ba da haka aikin annabawa ba karamin aiki ba kamar yadda mun karanta makamancin irin wannan a baya wanda wannan yana daga cikin abin da ke sake fitowa da darajar malamai su ma domin su ne warasatul anbiya yanzu babu annabawa amma wahayin da Allah ta'ala ya aiko annabawan da su yana nan alqur'ani yana nan a hannun mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a rubuce a cikin littattafai ya rage kuma samun waye zai karanto daga cikin ayoyin alqur'ani ya ma bayani ka gane ya rage kuma ka samu waye zai karanto hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma bayani ga abin da annabi yake faɗi ko ga abin da annabi yake nufi wa'anda suka ɗauki wannan aiki lalle su ma suna da martaba ba ɗan kankanwa ba zai yi matukar wahala a cikin al'umma ka samu masu girman daraja da ta kai malamai babu kamar yadda ka yarda cewa babu wanda ya kai annaba da manzanni to duk wanda ya zauna a kujera irin tasu ba mai kamo shi wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya mana dan haka samun malamai na Allah a cikin al'umma wannan ba kankanuwar ni'ima bace da ya waje ku gode wa Allah kanta sannan darasi na shida mu zamto masu roƙon Allah shiriya lokacin da aka samu rikirkicewar al'amura lokacin da kanka ya shiga duhu lokacin da aka shiga cikin hargitsi da rikicewa irin ta wato da sabani irin na addini to ka zamto kana yin addu'ar Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wannan yana daga cikin abin da muka koya a cikin wannan aya ta kana nasu ummatin wahida sannan aya ta uku am hasibtum an tadkhulul janna wannan aya tana nuna cewa rubo da addini yana buƙatar hakuri da jumri lalle matukar zaka yi rubo da wannan addini na Allah matukar za ka bi tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to akwai bukatar jumuri akwai bukatar haƙuri domin annabi sallallahu Alaihi wasallam hadithi ya ce duk waɗanda za su yi riko da addini da sunansa a ƙarshen zamani to kamar waɗanda suka yi riko ne da garwashin wuta to don haka kamar yadda kaga cewa wato sahabbai da mutanen farko sun ɗanɗana wahala wajen riko da wannan addinin to kai ma akwai irin taka jarabawar akwai irin naka tashin hankalin akwai taka damuwar a irin zamanin ka karkace to ai yanzu ba a zuwa jihadi wata wahala za ka sha ba a'a akwai wahalhalu a yanzu ba Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da rashin lafiya ko ya jarabci iyalanka da rashin lafiya ga gidan haya ya sako ka a gaba ga babu abin da za a ci amma da kaji kiran sallah mutum ya amara ya tafi masallaci kuma cikin annashuwa a ga mutum a sahun gaba yana sallah kai ka ce ya ajiye abinci a gida kamar babu wayancan damuwoyi mutum yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa irin ta rayuwa amma wannan bai sa ya yi watsi da addininsa ba wai talaucin da aka jarabce shi da shi bai yi watsi da addini wannan yana daga cikin abin da wannan ayoyi da muka karanta a jiya suke dauke da shi na darasa na darussa ana mahaukacin sarki ya ce yas'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka ma za yunfiquna me za su ciyar kuma wa za su ciyar Allah ya ce kul ka ba su amsa ka ce da su ma an faƙatun min khairin abinda kuka ciyar na alheri falilwalidai to ku fara da iyaye wal'aƙarabina da kuma dangi makusanta walyatama da marayu walmasakin da miskinai wabin sabin da ɗan tafarki wa ma taf'alu min khairin duk abinda kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim haqiqa Allah madaukakin sarki yana sanar da shi wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukiya wai mutum yayi fafutuka ya samu kudinsa ta hanyar kasuwanci ta hanyar kwadago ta hanyar fafutuka ta rayuwa amma yana tambayar ya ya kamata ya kashe kudinsa in zai taimaka wa da wa ya kamata ya taimaka in zai kashe dukiyar a ina da ina ya kamata ya kashe kudin shi wanda kake tambaya ba shi ya samu ma kudin ba da ka zo kake tambayar malami ga kuɗi kana da su me ya kamata ka yi abinda kamar sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuɗi suna da shi amma ya za su yi da kudin sai suka zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce yas'aluka ashabuka sahabbanka suna tambayar ka ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu shay'in yunfiqun min asnaf amwalihim taqarruban lillahi ta'ala wa ala man yunfiquna tambaya guda biyu suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san wato neman aljannar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin yadda muke neman aljanna ba ce mutum da kudinsa amma yana neman ya ya kamata ya bar da su kuma in ya tashi batarwa dawa dawa a ina da ina ya kamata ya sa kudin shi yasa maimun bin mahran da ya karanta wannan aya sai ce ma zakara minha نبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا الكسوة كسوة الحيطان maimun bin maharan ya ce kaji allah ta'ala da ya tashi faɗin yadda za a kashe kuɗi bai faɗi ganga ba bai faɗi molo ba bai faɗi piano da jita ba duk ba a yi maganar kayan kira yadda za a kashe kudin kawo sannan allah ta'ala da ya tashi faɗin inda za a salwantar da dukiya a kashe ta maimun bin maharar ce kaji allah bai ambaci yin mutum mutumi ba allah bai ambaci yi wa bango sutura ba duk ka sanya labule ta ko'ina a cikin gidajenka da inda yake da kofa ko wando da inda babu sami da wadata zagaye gidanka sai ce kaji da allah ta'ala bai faɗi wuraren da za a kashe dukiya bai faɗi waɗannan wuraren ما ذكر منها نبلا ولا مزمارا suna tambayar ka ayyun shayin yunfiqun wai me za su ciyar min asnafi amwalihim daga dangogin dukiyoyinsu me da me ya kamata su ciyar taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusanci zuwa ga Allah dan neman yardar Allah dan neman shiga wajen Allah madaukakin sarki don samun aljanna wa alaman yunfikuna kuma in sun tashi ciyarwar in sun tashi kashe kudin akan suwa da suwa za su kashe kudin kullum ba su amsa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace da su an fi ayyu khairin yatayassara lakum ku ciyar da dukkan alherin da ya sauwaka gare ku min asnafil mal alhalal at-tayyib daga dangogin dukiyoyin da kuka samu ta tsabtatacciyar hanya halattacciyar hanya to duk abinda Allah ya sa aka samu abinda Allah ya hore kaɗan ko da yawa kake so ka taimaka kake so ka ciyar kuma kaɗan ko mai yawa ɗin ta hanyar tsururuci nema na halal waje alu na faƙataku to ku sanya wannan ciyarwar taku lilwalidai daga iyayenku lalle in ka Allah ta'ala ya sa kana da wadata ka samu kuɗi kana so ka kashe to iyayenka su zama cikin list ɗin farko cikin wanda za ka kashe kuɗin ka kansu wallahi ba kai hasara duk abin da ka kashe wa mahaifinka ko mahaifiyarka kuma wallahi tallahi bai yi yawa ba dukkan irin dukiyar da ka narka wajen hidimta wa iyayenka ba ta yawa wallahi kuma suna cikin asabiquna al-awwaluna da kana samu ya kamata ka sa su a nesa kankati na kowa kankati da wata matarka kankati na wasu ainihin wato abokanka kankati na duk wanda zaka tuna tuna mahaifiyarka tuna mahaifinka sahabbai sun tambaya ya za su me za su kashe na kudin su kuma suwa akan suwa za a kashe sai Allah ta'ala ce ka ba su amsa ka ce su ciyar da duk abin da ya sauwaka na duke da suka samu ta halin in sun tashi ciyarwa kuma su ciyar da iyayensu ba wai ana maganar ciyarwa ta wajibi ba ciyarwa kawai ta badangarci iyayen kan kar a same su na cikin damuwa bayan akwai a cikin aljihunka kar a same su suna kuka kar a same su suna bakin ciki ko takaici kar a same su suna kukan babu kai iyayenka suna da damar yi wa wani ma alfarma a dukiyarka ba wai su karan kansu ba za su iya yi wani alfarma a abin da ka mallaka ba wai su karan kansu da haka Allah ta'ala ya ce su ne kashin farko falil walidai kar ka manta da mahaifinka da mahaifiyarka Allah madaukakin sarki ce wal aqrabi da kuma dangi makusanta min ahaliku wa zawi arhamiku danginku makusantanku yayyanka annanka madalla da dukiyar da waɗannan bayan Allah suka san ka samu wan mahaifinka kanin mahaifinka wan gyatumarka kanwar gyatumarka kakanni yan uwa makusanta Allah ta'ala ya ce su ba ka ba su su ma ɗebo wani abu da dukiyarka yayyafa musu wani ya tama Allah ta'ala ya ce da kuma marayu muna nan da su a cikin unguwanninmu muna nan da su a cikin layukanmu Allah maɗaukakin sarki ce to su ma suna daga cikin waɗanda za ka ciyar da dukiyarka kuma ba za ka yi da na sani ba ranar tashin alkiyama don ka narka dukiyarka wa marayu suna nan ciyar da su abinci tufatar da su sutura biya musu kudin makaranta don ka musu uniform siya musu littattafan karatu kula da lafiyar maraya kuɗa guda ɗaya ne wallahi za ka yi farin ciki da murna ranar tashin alkiyama wabin sabil da kuma matafi wanda guzurinsa ya yanke wal musafir al muhtaj alladhi ba'uda an ahlihi wa mali matafi wanda yayi nesa da gida yayi nesa da iyalinsa yayi nesa da gurin neman sa gurin sana'arsa kuma guzurinsa ya yanke masa shi ma yazo yana neman tallafi ko aka gaya maka labarin cewa ga wani mabukaci tafiye matafi ne kuma da gaske ne ba irin wanda suka mai da irin wannan salo na bara ko ba shi ma aka ce na cikin wani ka ciyar da dukiyarka ka yi abin da Allah ta'ala ke so ka zama ɗa ka haihu Allah ta'ala ce a gaya maka a gaya mana gaba ɗaya wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka yi na alheri Allah yana sanar da shi karami ko babba wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah ta'ala bihi alim Allah madaukakin sarki ya ce
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
أحسنت الله بارك فيك سكيتي كتب عليكم القتال an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhun lahum alhalin shi yaƙin nan abin ƙi ne gare ku wa asa an takarahu shay'an mai yiwuwa ne za ku iya ƙin wani abu wa huwa khairun lahum alhalin wannan abu kuma alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an mai yiwuwa kuma ku so wani abu wa huwa sharrun lahum alhalin wannan abu kuma sharri ne gare su wallahu ya'lamu Allah shine yake da masaniya wa antum la ta'lamuna ku kan ba ku da sani yasalunaka 'an ash-shahr al-haram qitalun fihi suna tambayar ka game da yin yaki a cikin wata mai albarma qul ba su amsa ka ce da su qitalun fihi kabiru lallai yin yaki a cikin wata mai alfarma laifi ne babba wasaddun an sabilillah hana mutane bin tafarkin Allah wa kufurun bihi da kafurcewa Allah wal masjidil haram da shiga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi min da fitar da ahli wato mutanen harami minhu daga cikinsa akbaru inda Allah laifin ya fi girma a wajen Allah laifin waɗannan abubuwan ya fi girma a wajen Allah wal fitnatu laifin fitina akbaru min alqatl ya fi laifin kisa girma wala yazaluna yuqatilunakum ba za su kushe ba suna yaƙar hatta yardukum an dinikum har sai sun raba ku da addinin ku in istaqa'u idan da za su samu dama wa man yartadid minkum an din duk wanda ya bar addinin sa a cikin ku yayi ridda fa yamut ya mutu wa huwa kafirun alhalin yana kafiri fa ulaika ashabu fa ulaika hadathat a'malu waɗannan su ne waɗanda ayyukansu duka sun lalace في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأنسون كما ما أبو تاوتا هم فيها خالدون كما سنة ما سنة وما أتكلتا الله تعالى كتب عليكم الكتاب أي فرض الله عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار يا مؤمنين الله مدوكين سركي يا فرلن تامو يا كافرين وهو قرب لكم duk da cewa yakin nan wato yana da tsanani gare ku ba kwasan sa kuna kin wannan yakin saboda akwai kisa akwai yiwuwar salwantar wata gaba akwai fargaba da tsoro duk yaki ya kunshi waɗannan to shi sa wa huwa qurbul lakum duk da cewa yakin nan ba kwasan sa kuna kin sa wal qitalu maqbubun lakum min jihati al ta fuskar ɗabi'ar ku ba kwa san yaki ɗabi'ar ku ba ta san yaki saboda ɗabi'ar ɗan adam ba ya san mutuwa ɗabi'ar ɗan adam ba ya so ya ji rauni ba ya so ya rasa wata gaba ta so wanda yake jin daɗin rayuwarta ɗabi'ar ɗan adam ba ya san duk abin da zai tashi hankalinsa ko ya zama masa barazana shi ko ya ƙi ya gaji waɗannan da haka ba wai kuna ƙin sa bane sai dai ɗabi'ar ku ce ta hanyar ɗabi'a kuke ƙin sa tunda yanayin yadda sahabbai aka kwadaitar da su suna zo suna son zuwa jihadi fi sabilillah idan dauka addinin Allah amma dabi'a ce duk wanda yaje ma yana so in san samu ne yaje jihadin ya dawo Allah madaukakin sarki yake cewa lima shaqqa wato wa hukumu lakum lima shaqqati wa kasrati mukhatir wato saboda wahalarsa da kuma yawan hadarurrukan da ke tattare da yaki wa qad takrahuna shay'an wa huwa fi haqiqatihi khairul lakum zai iya yiwuwa ku kyamaci wani abu a hakikanin al'amarin kuma wannan abun alheri ne gare ku sau da yawa ka ga ba ka son wani abu kana kin wannan abun kuma alheri ne gare ka ba ka sani ba wannan a rayuwar mu ta yau da kullum akwai haka ka ki abu kuma alheri ka so abu ya zama maka shari da bala'i to sai Allah maɗaukakin sarki ce kamar yadda al'amari mana zuwa gare shi shi ya san inda alheri yake inda sharri yake domin tana iya yiwa ku so abu ya zama muku bala'i ya zama muku sharri wa qad tuhibbuna shay'an lima fihi min ar-raha kuma za ku iya son wani abu saboda ku abinda kuke gani a cikin wannan abin na hutu aw al-lazzati al-ajila ko kuma jin daɗi na nan duniya wa huwa sharrun lakum a hakikanin al'amari kuma sharri ne gare ku za ga ba ka san talauci akwai akwai wanda kuma wallahi talauci shi ne alheri dan mutumin kawai ne ya samu taimakon da Allah ta'ala zai masa shine a bashi kawai dinga gogawa da gunga wallahi duk ran da ya shigo gari wallahi za ka ga shigartaka sai ya yi karayi shi sa ko wanda kawai a bashi haka da ka ga ya rike wa gidan gaba wuta a masallaci wallahi da bashi kowa ne wani kuma da kake ganin sa ya yi kuɗi wallahi ya talauce kafirci ne saboda haka Allah ta'ala yana da hikimominsa cikin al'amuransa da haka akwai yiwuwar ka so abu ya zama maka ainihin wato sharri ka ki abu ya zama maka alkhairi shi sa alkhairin da sharrin da Allah ya san shi wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairul lakum wa antum la ta'lamuna dhalik Allah ta'ala shine ya san menene zai zama muku alheri to me zai hana ka roki Allah alkhairin idan kuma ya zo ka karbe shi ko da ba shi kake so ba tun da dama ka roƙi Allah alheri da ka roƙi Allah alkhairi sai kuma ga abin da ya zo saɓanin abin da shi kake so ne to ka ɗauka wannan shi ne alkhairi sharrin yana tattare da abin da kake so abin da Allah ta'ala ya cikin kenan kaga a wannan ayar ana nunawa musulmi yaƙi da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah alheri duk da cewa ɗabi'a mu ba ta so ba ma san mutuwa ba ma sanin tashin hankali ba ma san kaza ba ma san kaza to dan ba ma so yanzu rashin san sai zama jihadi sharri ne a cikin jihadi izzan musulunci da musulmi take ba ka da wata izza matukar ba a yin jihadi ana wato ɗaukaka addinin Allah yana ɗaukaka ta fuskar jihadi wato zirwatun sana ta musulunci shine al-jihad ololuwar wato rufi na musulunci shine jihadi fi sabilillah to kuma ga ɗabi'ar ɗan adam ba ta san jihadi kuma ga Allah ya farlanta jihadi to sai Allah yake gaya maka cewa shi ya san alheri ne jihadi ba shari abinda kai kuma kake kaucewa na kin jihadi shine shari an fahimta ko abadiku ila jihadi fi sabili da haka ku yi gaggawa zuwa jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ku yi gaggawa wajen ɗaukaka wato addinin Allah ta hanyar jihadi to wannan an ba mu misalin jihadi wannan aya za ta iya shiga kowane ɓangare cikin ɓangarorin rayuwa Allah shi ya san alkhairi shi ya san shari in ka tashi roƙi Allah alheri kar ka zaɓa wa kanka abin da kai kake gani shine alheri in ka roƙi Allah alkhairin alherin zai baka in ka roƙi abin da kake so aka maka da shi wani abin bala'i ne tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa ta tare da kai raka wato anan wanda rayuwar ta duniya da aka yan uwa wato taimakon addini da neman ɗaukakar addinin da gwagwarmaya wajen yada addini wannan alkhairi ne ko da ku a cikin yada addinin da ƙoƙarin ɗaukaka addinin akwai wahalhalu akwai matsaloli akwai cin karo da cikas da ainihin wato rasa rai ko rasa wata gaba da sauransu Allah ta'ala ya ce ya tsalo na ka'ani sha'aril haram kitabin fi suna tambayar ka game da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma ƙulka ce da su kitabin fi kabir lalle yaƙi yin yaƙi cikin wata mai alfarma laifi ne ba ɗan kankani an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata karamar rindina a ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jahash suka fito sai suka yi aran gama da wani kafuri sai suka kashe shi to ashe ba su sani ba a cikin watan rajab shi kuma watan rajab yana daga cikin ashkurul uru watanni masu alfarma da ba a yin yaƙi a cikinsu daga ciki akwai zulqa'ada akwai zulhajj akwai al-muharram sai kuma rajab waɗannan sune min ha arba'atun hurum da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba sune watanni guda hudu na alfarma da ba a yi yaki a cikin su to abdullahi bin jahash sun fito sai suka ci karo da wannan mushrikin wannan kafiri sai suka kashe shi sai mushrikai suka samu abin faɗa cewa sun kashe sun aikata babban laifi sun yi kisan kai a cikin wata mai alfarma da ba a yin yaƙi a cikinsa to sai Allah ta'ala yayi wa mushrikai raddi sai ya ce qul qitalun fihi kabir lalle ka gaya musu yin yaki a cikin wata cikin watanni masu alfarma laifi ne babba amma wasaddun an sabilillah hana mutane bin addinin Allah wa kufurun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da hana mutane su je masallaci daki mai alfarma su yi ibada wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanen harami daga cikin haramin waɗannan laifukan akbaru min inda Allah sun fi yin yaƙi a cikin wata mai alfarma girman laifi a wajen Allah an ji cewa abinda sahabbai suka yi ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jahash sun yi laifi tunda sun kashe wani cikin wata mai alfarma watan rajab to amma su kafiran irin laifukan da suka yi sun hana mutane yin addini sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafircewa abinda Allah ya saukar ta wato ta kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hana mutane zuwa ɗakin Allah mai alfarma yin ibada sannan mutanen da suke ma'abota ɗaki mai alfarma cikin garin Makka duk sun fukutar da su sun kore su saboda azaba da izaya da cutarwa su ruwa ina kuma ba ne kuka bane to in an tashi auna tsakanin laifin can da aka ce sahabbai sun yi bisa kuskure da rashin sani sun kashe wani kafire cikin wata mai alfarma to a auna da irin laifukan da su kuma kafiran suka yi gashi guda guda Allah ya lissa saddun an sabilillah kufrun bihi ikhraju a wato abunan almasjidil haram ikhraju ahli min waɗannan laifukan Allah ta'ala ya ce to an kalle su aka kalli gravity ɗinsu a nauyi aka ɗora wancan a nauyi to nauyin wannan laifukan da kafirai mushrikai suka yi to ya fi girma a wajen Allah fiye da wancan dan kuskuren da aka samu sahabbai sun yi na kashe wani cikin wata mai alfarma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da amsa ya yi raddi ga kafiran da suke aibata musulmi saboda sun yi kuskure sun kashe wani cikin wata mai alfarma Allah ya ɗauki sarki ya ce wala ya zaru da yuƙaci yunan kafirai fa ba za su gushe ba suna yaka hatta yaruddukum an dinikum har sai sun raba ku da addinin ku idan ta tsawo inda za su samu dama wallahi kafiran duniya ba za su taba dagawa musulmi kafa kuma duk lokacin da kaga sun nuna suna kaunar musulmi wallahi akwai wata makida a cikin wannan kaunar Allah ta'ala ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna kuke ta wannan a kullum kuke ta ganin abu na wayewa wajen koyi da turawa koyi da kafiran duniya kana ganin baka waye ba sai kai koyi da kafiran yammacin duniya duk abin da ya zo daga yammacin duniya shine civilization shine ci gaba shine wayewa shi za a dauka a ita yayi a sutura su ake koyi da su a gine-gine su ake a komai su ake so a koya kana nuna kaunar ka gare su Allah ta'ala ce ku ne da kuke san su wala yuhibbunakum ba sa kaunar ba za su taba daga kafa ba har sai sun an waye gari ka zama arni irin su wato lau ta kuruna kama kafa kuma ta kuruna sawa'a haka kawai abinda kawai za ka yi wa kafarai ku zauna lafiya ku ɗinke kawai ka zama arni irin su su ga ka zama kafiri ka daina sallah ka yi rida to za ka ga za ka sha mamaki amma matukar za ka yadda da Allah shi kadai ne abin bauta annabi Muhammadu shi ne manzanka za ka kalli ɗakin ka'aba ka yi ibada wallahi ba za su kaunace ka ba wallahi ba za su so ka ba abin mamaki matasan da suke ta kaunar ɗan ƙwallon kafa din nan an taɓa gaya min cewa ko wani arni wanda yake ɗan ƙwallon kafa matasa suna son sa sosai an ce an taɓa tambayar sa waye kuki a duniya ce shi musulmi ya kuki a duniya kuma matashi yana ganin in ma aka abbal ta layi ma in ana gaya mai sunan wannan wani har wani goma yake yana ƙara samun gas a cikinsa na ana ambatarsa da sunan wannan arnan cewa abin da za ga yana ta ƙobarewa yana ta ƙara kalle saboda an kira shi da sunan wani cikin masoyansa Allah ta'ala ce wala ya tsaro ne yukatilu kafuran duniya ba za su gushe ba ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yakar wajen ci gaba da kulla muku makida da makirci ta kowace hanya suka samu dama da za su shagaltar da ku su raba ku da addini za su idan su taɓa in har suka samu dama su mai da ku irinsu to za su yi haka in kuma ba su yi haka wato za su lalata ka kamar yadda suka lalace a mutu halliman za su so haka shi sa lalata iri-iri suna nan suna ta aiko ne ita kasashen musulmi su bullo da wannan su bullo da wannan su bullo da wannan su ja matasa a fito da wasu ƙungiyoyi na matasa ƙungiyoyin mata tun da dama nan dama nan ne dabdala su in suka janye matasa suka janye mata to kuma mai rage matasa su ne ruhin al'umma iyaye su kuma su ne wato makarantar tarbiyyantar da al'umma sai aka lalata mace aka lalata matashi an gama da al'umma an kashe ta shi yasa babban target din su kullum matasa mata shi yasa kullum kungiyoyin matasa kungiyoyin yancin mata kullum cikin wannan suke a fito da wani tallafi na matasa tallafi na mata kaza kaza kaza gashi nan suna ta yaƙar tunani yanzu ba sai an fito da makami yanzu an yaƙe ka ba akwai gazgul fikiri yanzu da ake da shi har ka ɗauka a to ai yanzu mu ba su zo sun yaƙe mu america nan da ake magana ga su mun gashi muna ta sallamu muna ta azumi mu ba su zo sun yaƙe mu ba akwai yaƙin da aka yi maka da ake kira gazgul fikiri ba a yaƙe ka ba da makami amma an yaƙi tunaninka an yaƙi tunaninka ka ji mutum musulmi tarihinsa kakanninsa duk musulmi amma in ya faɗi wata kalmar za ka yi mamaki waya irin wannan kalma ta fita daga bakin mai sunan musulunci kuma ya gaji musulunci iyaye da kakanni su shagaltar da mu da abubuwan wasanni su shagaltar da mu da kaɗe-kaɗe su shagaltar da mu da ainihin raye-raye su shagaltar da mu da wannan social media din yanzu wannan mai facebook din nan an ce mai facebook din nan ba yana daga cikin matasa ne ga ba na jin har yanzu ya shekara arba'in shekara sa talatin da wani abu an ce yana daga cikin wanda suka buwa kuɗi a duniya kuma an ka duba za ka kamar kyauta kake yin wannan facebook din nan duk lokacin da za ka buɗe account ba ka biyan ko sisi data ce shi kuma za ka ga indirect ne ba shi kake tura data kai kake siya kai bukatun ka amma facebook free wa whatsapp free me yasa duk waɗannan abubuwan me yasa kyauta satellite akwai tashoshi da yawa na baɗaɗa na lalace firi me yasa akwai wannan kwakwanan da muka haɗu da shi wato yake gaya mu ya ce sun je wata jiha a cikin america ya ce akwai wani guri in za a je firi ake zuwa saboda irin iskanci da tantiranci da ake yi a firi ne kawai ya ce wallahi bisa rashin sani an ɗebe su tun da kamar officially aka ɗauke su aka tafi da su ya ce wallahi shi ne tun da su kuyar da kansa a wurin kawai yana ta dai addu'ar kar a samu aspect a wurin kar a samu girgizar kasa yake gaya mu ce wallahi malam ko da nau za a haɗa da wurin sakin komawa da gona an daina an wani zancen mini suke an wuce nan takarar zama akuyanci sai kaje can za a gani na gaya ba mace za a ganta an daina yayin wani wani mini skill a har yanzu da sauran kunya kenan ana sa wani mini skill a sa ɗafan biyar riga a har yanzu da sauran mutunci kenan sauran mutunci to irin wannan iskance iskance da wasu na suna ta turo su rawar tiktok tana ciki a instagram wa duk wayannan tsiyata suna da sun san abin da suka kunso lalacewa suka yi su ma lalacewa har ta dame su kuma no going ba to ya za a yi to a mutu halli ba yadda suka lalace kuma ku lalace gara su an kalli ci gaba na kasa ci gaban abubuwa sun ci gaba a kaza sun ci gaba a kaza kai ga ka a cikin duhu ga ba ruwan sha ga dan banzan sauro mai naci ga kuma da waya an hada ka da waya kana ta danne wannan kafaran zama suke su yi plan su ɓata lokaci su plan ɗinsu ba wai sai mutum shi zai iya a cibin ɗinsa an yi shi an ajiye inda ya tsaya ya mutu wasu su ɗora haka suke tafiya lalle sai sun lalace musulmi target ɗinsu kullum ya za a yi ko ka kafance ko ka lalace ka zama ga ka musulmi amma mara amfani cikin musulmin wala ya zalu na yuqatilu lakum Allah ta'ala ya ce yana ga muku ba za su kushe ba yuqatilunakum suna yaƙar ku hatta yarudukum an dinikum har sai sun ga sun raba ku da addinin ku directly ko indirectly idan ta tsawo in za su samu iko Allah karka ba su yi ومن يرتد منكم عن دين الله تعالى ce duk wanda fa yabi musu ya kuskura yayi mi'ara koma baya yayi ridda bayan yayi imani fa ya mutu kuma bai tuba ba daga wannan riddar ya mutu wa huwa kafir yana kafiri fa ulaika habitat a'malu aikin duk da yayi na ibada da aikin duk da yayi na alkhairi Allah ta'ala ce duk ya rushe ulaika habitat a'maluhum wadannan sune wadanda gabaki ɗaya ayyukansu sun tashi daga aiki sun lalace a ranar tashin alkiyama za su je wa Allah zero ba komai da aikin alkhairi fil dunya wal akhirah a nan duniya da lahira wa ulaika ashabun na kuma waɗannan su ne ma'abota wuta kun fiha khaliduna kuma masu dawama a cikin ta Allah ya tsare waɗancan kafirai bayan sun yi ta magana cewa a musulmi sun yi kisan kai cikin wata mai alfarma bisa kuskure da haka sun ga abun faɗa da aibatawa suna ta abin nan Allah ta'ala ya ba su amsa ya ce laifin da suke yi wa Allah ya fi laifin da waɗancan sahabban suka yi na kisan kuskure to sai kuma wasu daga cikin suka da suna cewa to ai ko dai ba su samu alhaki ba to ai ba su samu lada ba kuma a gane ko wai dai har yanzu dai suna da ta cewa ko dai sahabban can ba su samu alhakin ba tun da Allah ya ce laifin wa'annan ya fara wanda ko da dai ba alhaki to ai kuma ba lada sai Allah ta'ala ya ce
innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaik ulaik
yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani walladina hajaru da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan Allah ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne suke kaunar rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah ko sarki mai gafara ne ko mai jinkai ayin da zai da sadda kumin lahi wa rasuli waɗanda suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah wa amilu bi shar'i suka yi aiki da shari'ar Allah walladina taraku diyarahum da waɗanda suka rabu da gidajensu suka yi hijira suka gudu da tsira da addininsu wa ja'alu bi sabilillah suka yi tabbatar maya da jihadi saboda Allah dan ɗaukaka wannan addinin ulaika yadma'una fi fadlillahi wa rahmatihi waɗannan su ne waɗanda suke kwaɗayi na samun falalar Allah da kuma sakamako da lada wa ma wa qulu lil qulubi ibadihi mu'minin Allah ba ta sarki mai gafara ne da zuban bayan sa mu'minai rahimu bihim wa bi rahama ne jin kai gare su rahmatul wasi'a rahama wanda take mai wato rahama wanda take mai yalwa mai fadi ina fata an fahimta wato kaga wannan sai aka sake ba su amsa cewa illal ladina amanu kaga can su mushrikan can sun ce to abinda Abdullahi bin Jahash yayi da shi da rajinarsa na kisa bisa kuskure to tunda ya umma ba su laifi ba tunda bisa kuskure ne kuma Allah ta'ala ya ce laifin ma in sun yi to mai gafara to ai ba su samu lada ba to sai Allah ta'ala ya biyo da wannan ayat cewa waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka kuma yi jihadi dan Allah kuma waɗannan su ne masu fata da samun wato da kaunar samun rahamar Allah Allah maɗaukakin sarki zai gafarta musu wancan kuskure da suka yi na kisan kai da suka yi cikin watan rajab bisa kuskure ba tare da sun cewa watan rajab ya shiga ba Allah ta'ala zai gafarta musu zunubansu kuma Allah ta'ala mai jin kai ne da rahama gare su a Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu mu ma ya gafarta mana ce lokaci yayi sai mu tsaya ya sanu da kanin hamdu abinda ba karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuran da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki mun kai azumi goma sha biyar ya Allah ta harshen manzon ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce duk wanda ya azumi guda ɗaya dan kai ya Allah zaka nesantar da fuskar sa daga shiga wuta 70 a tsariban shekara 70 ya Allah gashi ba ɗaya ba ba biyu ba, mun yi hakko ba shaka Allah ka karba mu amin Allah ta'ala ya sa ba ki shirwar banza muka ba ba yunwa banza muke sha Allah ya sa ba wahala banza muke Allah ka tausaya mana Allah ka karba mana Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah malaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah malaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar Allah ya sa albarka a cikin zuriyar Allah ya sanya albarka a cikin iyalan Allah ya sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ya sanya albarka a cikin neman mu Allah ta'ala ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu Allah masu bukatu na alkhairi Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu wayanda suke cikin damuwa ko rashin lafiya Allah ta'ala ka yaye musu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata da suka rasu Allah ta'ala ka gafarta musu Allah ya girmama ladansu Allah ya ba su aljanna madaukaki kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah dukkan alkhairan da kake saukarwa a cikin wannan wata Allah ka sada mu da shi Allah ka dace da mu da watan lailatul qadr subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh